سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara jaddada godiya da yabo ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin huwacewarsa rayuwarmu ta sake iso wannan rana ta litinin yau ashirin da takwas ga watan zulƙa'ada shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida bayan jiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mun sake haɗuwa a wannan majalisi na masjidu Ali bin Abi Talib wanda yake nan ganduwan bai cikin garin Azare jihar Bauchi ci gaba da darasin da muke yi a wannan littafi mai albarka da'u wa dawa da allamatu Sheikh Ibn Qayyim al-Jawziyya rahimahullah muna roƙon Allah ta'ala ya mana muwafaka malai yana magana a kayan asbab sabubba waɗanda suke zamantowa wasila zuwa ga samun biyan bukata in ma dai samar da amfani ko kuma kau da mummunan abu yana batu dangane da addu'a addu'a tana daga cikin sabubba da yake samar da amfani ko kuma ya tunkuɗe abin da ba a so to ga wani fasali da malam ya kulla ya ce faslun min asrari du'a fasali da zai batu daga cikin wasu asirai na addu'a. Wato, yana so a cikin wannan fasali ne fahimtar da mu cewa, mujaradin addu'a ɗin, kada a tsammata ita kaɗai ke tasiri, na a sai an gwama ta da wani abu, kamar yadda a bayan ma mun ji irin waɗannan bayanai. Cewa zuciya sai ta ɗamfara da Ubangijinta, kuma sai an shimfida waɗansu sharuɗa ya ambaci wasu daga ciki musamman kuma tasirin addu'a yana kasancewa ne da tasirin ma'ana da irin nagartar zuciyar da take yin ita wannan addu'a ɗin biyayyarta ga Allah ɗanfaruwarta ga Ubangiji da abin da ya kama da irin waɗannan ba mujarradin addu'a ce kawai ba shi ne malam yace wa kaseeran ma najidu ad'iyatan da'a biha qaumun fastujiba lahum sau da yawa za mu samu wata addu'a wadda wasu mutane suka yi amfani da ita suka roƙi Allah kuma Allah ta'ala ya amsa musu sai kaga an ce ga wata addu'a yayi addu'a kuma Allah ya amsa masa game da wannan addu'ar da ya yi. Wa ya kunu ƙadiƙasharana bi du'a'i baruratu sahibihi wa iqbaluhu ala Allah. Kuma zai iya kasancewa wannan addu'ar ya gwamata da tsananin buƙatuwar da bawan yake da ita zuwa ga Ubangiji. marairaicewar da ya Allah wa iqbaluhu ala Allah da yadda kuma ya fuskanci lamarin ubangiji da zuciyarsa baki daya a lokacin da yake addu'a ma'ana ba mujarradin lafazin ne kawai ya fita a bakinsa ba akwai wata marairaicewa akwai wata ta'allaka da zuciyarsa ta yi ga ubangiji mun gane ko don haka akwai wani salo da ya mu'amalanci Ubangijin nasa a yayin da yake roƙon nasa ya furta waɗannan lafuzza da ya furta na addu'a. Au hasanatun taqaddamat minhu ko kuma ta iya yiwuwa akwai wani kyakkyawan aiki a lokacin da ya yi sai ta wasu da wannan kyakkyawan aikin. جعل الله سبحانه إجابة دعوته شكرا لحسنته wanda Allah maɗaukaki ya sanya amsa masa wannan addu'a da ya yi godiya kenan da Ubangijinsa ya masa akan wannan kyakkyawan aikin ne. Tare kenan ba mujarradin lafazi ya yi ba, akwai wani abu wanda ya raka addu'ar ko ba haka ba kaskantar da kai marairaice mu ubangiji tsarkakewa Allah din halarto da girman ubangijin a cikin zuciya sallama masa baki daya fuskanta zuwa gare shi da kaskantar da kai bis tadarru wala Allah kuma akwai wani aiki mai kyau da yayi sai yayi tawassuli da wannan ya ɗan fara addu'arsa kuma a kayi, to sai Allah ya amsa masa, saboda wannan kyakkyawan aikin ya da ya yi, saboda wannan maraicewa da ya yi. Mun gane ku? Ausa da fat waƙatu ijabatin ko kuma wataƙila addu'ar tasa bayan waɗancan abubuwan da ya kuma ta samu dacewa da lokacin da ake amsan addu'a. ai mun ji an zayyana mana kaman guda shida ko wa nahwa zalik da abin da ya kama da haka wa ujibat da awatu to a bisa wannan sai kaga kuma an amsa masa addu'arsa to inda wahamin yake fa yadhunnu dhannu anna sirra fi lafzi zalika du'a sai wani mai zato ya tsammanin sirrin amsar addu'ar tasa a lafazin ne da ya faɗa. Mun gane? So da yawa ana tsammanin haka ko? Yanzu misali, ayan Ƙur'ani da aka ba da misali da ita, wa zannu ni iz zahaba mugaziban fa zanna allan na qadir alayhi fanada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin wani lafazi ya amfani da shi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin sai Allah ya ce fastajabna lahu sai muka amsa masa wa najjaynahu min al-ghamm muka tsirar da shi daga wannan takaicin da ya fada wa kazalika kuma kaman irin wannan salon nasa nunjil mu'minina muke tsirar da mu to wani sai ya zato cewa lafazin kawai idan ya faɗi shi kenan bai yi la'akari da cewa akwai wani nadama da shi zannuni ya yi ba a wannan lokacin wata nadama da halarto da tuba da ikhlasi a cikin zuciyarsa dangane da abin da ya aikata na kuskure baran gari alhali Allah bai ce ya bar garin ba sannan da madaira ce ma ubangijinsa da yayi lokacin da yake ambatan la ilaha illa ant ya kawo ikhlasi ya kawo wato kaɗaita Allah subhanahu wata'ala subhanak ya halarto da tsarkake ubangiji daga dukkan abin da bai dace da shi ba to wasu tsammata wannan din daban lafazin shine mai amfani kadai to wannan wahamin da mutane suke sau da yawa kenan sai su yi addu'a su yi addu'a bata amsu ba saboda ba su gwama mata ƴan rakiyar da ya kamata ba su zaton su addu'a ce kawai don haka sai a rubuta musu ita a takarda ya je in zai abin da ya yi sallah ya buɗe je yana karantawa bai halarto da wasu abubuwan da ake so a halarto ba ai wani yayi waccan addu'ar an ansa masa kuma an gaya mana ai wannan addu'ar mujarraba ce to fa zanna zannun anna sirra fi lafz zalika du'a fa ya'khudhuhu mujarradan an tilka al-umuri dan haka sai ya riki wannan lafazin amma ya salubar da shi daga waɗancan al'amura allati ƙara nasu min zalika da'i waɗanda daga wancan mai addu'an ya gwama addu'ar tasa tare da su sai manta da waɗancan abubuwa wa haza to wannan sai zaman to kwatancen wannan duk wanda zai zato lafazin shi kaɗai ne yake tasiri ba a halarto da abubuwan da mai halartowan ya halarto da su har aka amsa masa addu'a ba to wa hadha sai ya zance nan kama idza sta'amala rajulun dawa'an nafi'a kwatancan kaman mutum ne idan yayi amfani da wani magani wanda yake mai amfani magani mai amfani fil waqti alladhi yanbaghi isti'maluhu kuma yayi amfani da maganin a lokacin da ya dace ayi amfani da maganin alal wajihin ladhi yanbaghi kuma yayi amfani da maganin a bisa salon da aka ce yayi sallan da ya kamata fuskar da ta kamata ai magani kawai ba amfani ake da shi ba ko kawai za ka ɗaya magani ka shayar da ka ga dama a lokacin da ka ga dama ba ai na mana maganar fankashali ko aka ce wannan na shafawa ne wannan na sha na shan sai ya shafa na shafawan kuma ya sha ai ta ga ya jirkita lamarin magani zai samu likita sai ya ce maka wannan ɗaya ne sau biyu kuma haka za ka kiyaye ko sai ce wannan kuma biyu ne sau uku bayan awa takwas takwas haka kuma za ka kiyaye ko sai ce wannan bayan ka ci abinci ne za ka sha ko wani ma ce maka wannan in za ka kwanta bacci ne sai ka sha gwargwadon irin jinyar gwargwadon magan da aka baka to kaga nau'in abin da aka ce ka sha shi za ka sha na ɗayan nan na ɗayan za ka sha sau biyu ba za ka sha shi bibbiyu sau uku kamar ɗayan ba kaga wanda ya samu magani sai ya amfani da magani a salon da aka ce kuma a lokacin da aka ce sai ya samu natija to wani sai ya tunanin cewa a ai maganin kawai magani kaza ai injiniya kaza ta same ka sha magani kaza wane ya yi amfani da shi ya warke amma fa wane ya bi ka'idar da likita ya gyawa shi kuma da ya zo sai haɗa su lokaci guda ya sha kawai saboda yana son waraka sai wata jinyar ta samu ko to kama haka kwatance ne shine ibn qayyim yake ambatawa yace wa hadha kama idza sta'amala rajulun dawa'an nafi'a wannan kenan sai zama tamkar mutumin da ya amfani ne da magani mai amfanarwa fil waqtil ladhi yanbaghi isti'maluhu yayi amfani da shi a lokacin da ya kamata ayi amfani da shi alal wajhi alladhi yanbaghi kuma a bisa fuskar da ta kamata fantafa bihi sai ya amfana da shi فظن غيره أن استعمال هذا الدواء بمجرده كاف في حصول المطلوب sai wani kenan sai ya yi zaton cewa amfani da wannan maganin kawai ta kowace hanyar kaga dama tafin shine mai wadatarwa fi husulul matlub wajen samar da abin da ake bukata na waraka don haka sai ya je shi ya amfani da shi yadda ya ga dama ai kaga ya kuskure ko to haka addu'a take ita ma magani ce wane ya yi addu'a, addu'a sai ta masa amfani, to kada ka tsammata wannan amfanarwan tasirin addu'an ya ta'allaka ne ga lafazin kawai, ba ga lafazin kawai ya ta'allaka ba, akwai attachment, waɗanda ake bukata a saka a jiki, sai wancan ya yi lafazin salon da ya dace, attachment ɗin da ya za su raka wannan addu'ar. na halartowa da girman Allah da sauransu da makamantan waɗannan da amfanar da shi wani kuma sai amfani da lafazin amma ba a salon da ya dace ba kuma ba zai masa amfani ba kuma ne ce fa innahu bi zalika ghalita duk wanda ya zatan wani yayi amfani da magani kawai shi ma zai amfani da shi kowace hanya ma tasirin maganin wato tasirin akan maganin kawai yake to kaga wannan sai ya kasance ya yi galaɗi ya yi kuskure wa haza mawdi'un yaghluqu fihi kathirun minan nas wannan kuma bigire ne wanda da yawa daga cikin mutane suke yin kuskure fahimta a cikin sa dangane da lafazin wato lamarin addu'a dole ne a fahimci addu'a a fahimci ya ake gabatar da ita ya ake gudanar da ita wa min haza daga cikin irin wannan asrar أنه قد يتفق دعاؤه باضطرار عند قبره فيجاب kuma ta iya yiwuwa lokacin da wani zai yi addu'a sai ya zamanto tsananin bukatarsa da maraicewarsa da yake mu Ubangiji ittira yana tsananin bukata amma yujibul mustarra ya maraice ma Ubangiji ya roƙi Ubangiji da dukkan ikhlasi kuma ya yi wannan addu'an ne a gurbin wani kabari amma ya tsarkake niyyarsa ya yi addu'arsa bi kulli ikhlasi kuma ga shi mutsarri ne sai ya amsa masa idan aka amsa masa addu'a fa ya zunnul jahilu anna sirra lil qabr to sai kaga wani jahili ya tsammai cewa sirrin tasirin addu'an ta'allake yake da wannan kabarin dan haka kawai ba a je wannan kabarin ayi addu'a mun gane a je wannan kabarin idan ake addu'a za a samu biyan bukata ولم يعلم أن السر للاضطرار bai san cewa sirrin karɓan wannan addu'ar tsananin bukata da bawan yake da shi da marairaice ma ubangijinsa da ya kuma ya tsarkake niyyarsa a zuciya ita ce sai tasiri ba kabarin ba wa sidqil laja'i ila Allah ta'ala da kuma gaskiyan komawa zuwa ga Allah ma'ana ya sanya ikhlasi a zuciyarsa ya tsarkake niyyarsa fa idza hasala zalika fi baitin min buyutillah amma inda wannan ittirarin nasa da sidqul laja'i ila Allah ya faru ne a wani daki daga dakunan Allah kamar masallaci ba a gurbin wani kabari ba kana afdalu to wannan shine yafi wa ahabbu ila Allah kuma shi ku kaunatuwa zuwa ga Allah mun gane wannan bayanin ko wato yana so ya nuna mana karban addu'a sau da yawa sirrinta yana ta'allake ne ga ababen da suka mata rakiya gaskiyar da bawa yake da ita na roƙon ubangijinsa marairaicewar da yi ma ubangijinsa sannan kuma da ikhlasin da ya samu tsarkakewa ubangijinsa da jinjina ma ubangijinsa da kaɗaita ma ubangijinsa wanda ya yi kuma sai ya faɗi waɗannan lafuzza to su ne suke haɗuwa sai kaga ya sami ijaba a wajen wani shi daban sai ya tsammata cewa lafazin shine mai tasiri wannan sirrin addu'a ne wanda da yawa ba su gane shi Allah ya dace da mu faslun fasali shurutu qabulid du'a sharuɗa na karɓan addu'a ai a baya an yi bayani a wani abu kaman wannan ko an ambata mana waɗansu daga cikin irin waɗannan sharuɗa duk da dai bai kulla musu fasali da wannan suna ba to ma yace wal ad'iyatu wat ta'awuzat bi manzilati silah addu'o'i da neman tsari da bawa zai ta'awuzat kenan bi manzilati silah a matsayin makami suke kamar takobi ai shi yasa ake cewa addu'a silahul mu'min ko addu'a takobin mu'min haka ne ko takobin da ke hannun wanda bai iya amfani da shi ba da takobin da ke hannun wanda ya iya amfani da shi tasirinsu zai zama ɗaya takwabin da yake wajen ƙarfan mutum da takwabin da yake wajen mai rauni da kira ke ɗaga shi tasirinsu zai zama ɗaya? ba zai zama ɗaya ba tamkar makami ne ita addu'a da ta'awo ba shi yasa malai ce wasilahu bi zaribihi shi ku tasirin makami yana ta'allake ne ga wanda ya duka da makamin wanda ya duka da makamin tasirin makamin yana ta'allake ne da wanda ya duka da makamin haka ne ko wani sai ya tsara da takobi amma ko fasa jiki ba zai yi ba sai ya dan karce shi kawai jini ya dan fita wani kuma in ya tsara da takobi sai ya tsinka jijiya sai ya tsinka wuya wani har kashi idan ya tsara da takobi sai ya yanke kashin in hannu ne sai yanke shi wani hauni da naga an yi hira da shi hauni ne a Saudiya ai mun san hauni ko wanda yake kashe mutane in an yanke wa mutum hukunci shi zai sare mai wuya hauni ke to hauni ne a Saudiya takobi na tasiriri ne ina ga fadinsa bai wuce ya tsabi wannan nawa ba fadin takobin siririn takobi ne amma yake tun da yake aikin ne ya faɗi shekarun da yake yi da adadin waɗanda aka yanke wa hukunci yanke musu wuya ya ce tun da yake bai taɓa yin duka sau biyu ba sau ɗaya yake in yi sau ɗaya kawai shi ke ya yanke tsinke wuya don Allah tasirinsu zai zama ɗaya da wani wanda ba shi da ƙarfi tasirin takobin ba zai zama ɗaya da na wani to haka addu'a take shine yace wasilahu bi daribi wato addu'o'i su tamkar makami suke makami kuma tasirinsa yana ta'allake ga wanda ya duka da shi la bi jiddihi faqat la bi haddihi faqat ba wai da kaifinsa ne kawai ba ba kaifin takobin ne kawai yake tasiri ba har da wanda ya duka da shi din tasirin yake fa mata kana silahu silahan tamman duk lokacin da makami ya kasance cikakken makami ne la afata bihi ba shi da wata annoba ba gwardo ba ne yana da kaifi kuma ba wanda bai da ƙarfi ba ne an bugu da shi zai kare a'a mai ƙarfi ne shi ma takobin kuma ga kaifi ba shi da wata annoba wasa'idu sa'idun qawiyyun dantsan kuma dantse ne mai ƙarfi na wanda ya rike zai buga wal mani'u mafqudun duk wani abin da zai hana wannan makamin kaiwa inda zai ke misali kamar sulke ko makamantan wannan maf'udun babu shi ba wani abu wanda zai hana makamin kaiwa zuwa ga target ɗinsa makami cikakke mai kaifi dantse ƙarfa kuma babu wani abin da zai kare makamin daga kaiwa inda aka nufa حصلت به النكاية في العدو وسي زمنتو النكاية كايروا أور قد متون قصا وتو يفادع كشي شكينا حصلت به في العدو sai zamanto ta samu akan maki abokin gaba wannan sai kawo ibara kamar idan ana yaki makamin mai cikakken makami ne dantsan da ke rike da shi ƙarfa ne abokin gaba ba shi da wani sulke a jikinsa to duk lokacin da aka kai wannan makamin takobin to sai kaga yayi tasiri ya warfar da abokin gaba wa mata takhallafa wahidun min hadhihi thalatha amma duk lokacin da aka rasa ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa guda uku sune wanne makami a ce ba cikakke bane ko kuma in cikakke ne dantsan ba shi da ƙarfi ko kuma in makaman cikakke ne dantsan mai ƙarfi ne amma kuma akwai wani mani'i wani abin da zai hana makamin kaiwa wato ga manufarsa to takhallafa ta'asir tasirinsa sai zamanto shi ma ya sarai ko sai zamanto shi ma ya noke a baya ya kawo shi a takhallu ma'ana ba zai kai zuwa ga inda ake bukata ba to haka addu'a ma take kamar makami ne tunda an ce makamin ce wancan yana da ƙarfi sai rike makami kuma babu wani abu wanda zai hana makamin kaiwa ga tasirinsa zai zaman ɗozo ɗaya da wanda ba shi da ƙarfi kaga na wajen sai mu dauki as-sa'idu as-sa'idu al-qawiyyu karfan dantse sai ka dauke shi kenan mutum yana da karfin yaqini haka ne ko yana da karfin yaqini a cikin zuciyarsa da tabarru'i da istikana da inaba duk waɗannan abubuwan ya tattara su a yayin da zai roƙi ubangijinsa sannan ba wani mani'i me mani'i ba ya yi addu'a ne bi kati'i ati rahimin ba, ba ya yi addu'a ne da sabon Allah kamar yadda annabi ya faɗa ba ba kuma ya yi ci da zuci ba ne, sannan kuma ba ya kewaye kansa da haramun ba ne na isti'imali da shi shi ma mani'i ne. To an rasa duka waɗannan mawani ɗin. Kuma sannan ga ƙarfin imani da tabarwa'i a lokacin za a roƙi Ubangiji. To kaga wannan addu'ar lafazin da za a faɗa shine as-silah sai tasirinsa ya zan ya tabbata. Da haka ma da yake fa idan kana du'a'u fi nafsihi ghayru salih idan ita kanta addu'ar ta zamanto ba ingantacciya bane wala Allah ba ai ma amfani da lafuzza waɗanda suke masu tsafta ba aw da'i lam yajma' baina qalbihi wa lisanihi fi du'a ko kuma me yin addu'ar bai haɗa zuciyarsa da harcansa ba a lokacin da yake addu'a bakinsa ne yake faɗa amma zuciyarsa tana wani gu yana addu'a amma zuciyarsa kuma tana wani gu ubangiji yake roƙa amma kuma yanzu tunanin wani abu yake yana lissafe lissafe kaga bai halarto da zuciyarsa ma ga ubangijin nasa ba kai da kake marairai cewa gaban Allah kana roƙonsa me ya kai zuciyarka kuma ta bar gaban Allah din to in har ya zamanto addu'ar ba nagartacciya ba ne bata inganta ba bai samu lafazza mai kyau ba addu'o'i irin na kwamacala da ake sanyawa su ya ɗebo ko a ce idan ka yi ka san akwai addu'o'in ƙarya ko kawai sai a kawo su da a jingina musu kuma falala wanda ya addu'a kaza to yana yi lafazi kaza yana da falala kaza kuma za a masa kaza za a tara waɗansu abubuwa wanda ma anzalallahu biha min sultan ba wani inganci da suka samu daga hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam dan ba nan ne tushen su ba ko kuma shi mai addu'a ya zamanto zuciyarsa bata hallara ga abin da yake roƙa ba aw kana samma mani'un min al-ijaba ko kuma sa'in nan ya zan akwai wani abin da zai hana karɓan addu'ar ta sakamakon misalan da muka bada lam ya hasulil asar tasir na wannan addu'a ba zai samu ba to kaga nan malam ya kawo mana sharuɗa ne a me a dunkule ko ba wai zayyana mana ya ɗaya ɗaya ɗaya a baya dama an harari irin waɗannan yanzu a dunkule ne ya ambata mana mu fahimci yadda za mu yi addu'a ita addu'ar fa sai ka koye ta ba wai kawai mujarrad ɗin ka daga hannu ne kana furta wasu lafuzza ba a akwai abin da ake son bawa ya kiyaye a lokacin da zai roƙi ubangijinsa Allah ka ba mu dacewa to malam yace faslun ga wani fasali kuma du yace hal الدعاء يرد القضاء ai mun ji hadisi a baya kan haka shin addu'a tana mai da hukunci ma'ana tana mai da abin da aka hukunta an hukunta wa bawa kaza zai same shi ya yi addu'a kuma sai Allah ya kauda masa kaza don a dalilin addu'a duk da dai mun ji ansar a baya to gashi ya kawo shi a matsayin fasali yace wa hahuna su'alun mashhur a wannan gaba akwai wata shahararriyar tambaya wa huwa ita ce anna al-mad'uwa bihi in kana qad quddira lam yakun buddun min wuqu'ihi دعا به العبد أو لم يدع وإن لم يكن قد قدر لم يقع سواء سأله العبد أو لم يسأل wannan ita ce tambaya ya kawo ta asiga na khabar kenan ko tambaya ce annal mad'uwa bihi abinda aka roƙa din in kana kad kuddira in har wannan abin ya zan dama an riga an kaddara zai kasance lam yakun buddun min wuqu'ihi ba makawa wannan abin sai ya faru da'a bihi al-abd aw lam yad'u bawa ya roƙa ko bai roƙa ba wa in lam yakun wa in lam yakun qad quddira lam yaqa' kuma wannan abin in har ba a kaddara shi ba to ba zai faru ba sawa'un sa'alahu al-abdu aw lam yas'alhu ko ma dai bawa ya roƙi a kauda masa wannan abin ko bai roƙa ba an gane tambayar an gane lafazin ai wato kenan wannan ana jingina abu ne zuwa ga kaddara kenan kaman ana kora addu'a ne in an riga an kaddara abu ko bawa ya roƙa ko bai roƙa ba abin zai faru in kuma ba a kaddara ba ko ya roƙa ko bai roƙa ba abin ba zai faru ba to wannan ita ce shahararren tambayar da ya bujuro da ita sai ma ya ce fa zanna qa'ifatun sihhata hadha su'al wasu daga cikin jama'a sai suna zaton cewa wannan tambaya ta inganta wato wannan tambaya ingantacciya ne wato kenan wannan mas'alar ingantacciyar mas'ala ne a dalilin haka fatarakatid du'a wannan ɓangaren sai suka bar addu'a ba sa yin ta. Wa qalat sai suna cewa la fa'ida ta fihi, ai addu'a ba ta da wani fa'ida. Saboda duk abin da aka ƙaddara zai yiwu ko ka roƙa ko baka roƙa ba zai yiwu. Abin da ba ƙaddara yiwuwarsa ba kuma ko ka roƙa ko baka roƙa ba ba zai yiwu ba. da haka zai ce to me amfanin kai addu'a sai ka zuba idanu kawai a kaddara mun gane ko kaga kenan kaman tambayar da aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fayyace wa sahabbai ke lokacin da ya ambata musu ya ce babu ɗaya daga cikin ba ɗaya daga cikin ku ba ce an gina masa gidansa a aljanna ko an gina masa gidansa a cikin wuta kuma an riga an rubuta masa wanne ne nasa suka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ba ma bar aiki ba sai mu dogara ga abin da aka rubuta wa nattakila ala kitabina annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce a a kar ku bar aiki ai kaga kusan irin kusan irin wannan tambayan kenan ko tunda an rubuta maka ko mutum dan wuta ne ko dan aljanna an riga an saka to kawai ba ma zauna ba kawai mu nade hannayen mu dogara ga abin da aka rubuta tunda an riga an rubuta annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce a a i'mal fa kullun muyassarun lima khuliqa la au kama qala annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku dai ku ta aiki ku ta yin aikin da ake so kowa Allah ya hore masa hanya zuwa ga abin da aka halitta shi dominsa. In an halitta mutum domin wuta ne, to zai ta kama aikin banza. In ku an halitta mutum domin aljanna ne, to zai kama aikin kirki ya ta yi. Ka bar aikin kirki kenan? Ai sai ka kama aikin kirki, ishara ne na cewa can za ka tafi. النبي صلى الله عليه وسلم يا أمتا فأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وأما من آمن وعمل وعمل وعمل صالح فهكذا ba ku daga sauti akan kuke faɗa sauran ke ku faɗa in ji ayata kubce min ne ita an karanta فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للأسرى ka san a karanta maka aya ta gaba ka ta bayan ai sai wanda ya abin ya fi wahalarwa to don haka nan malam ya ce ina wajen ne ya ce fazanna ta'ifatun sihata haza su'al fatarakat du'a wa qalat la fa'idata fihi suka ce babu fa'ida kenan ayi addu'a wa haula yace waɗannan ma a farɗi jahalihim wa dalalihim tare da cewa suna tare da jahilci da bata mutanaqidun ai sun yi tuka ba zai cikin lamarinsu fa inna tare da mazhabihim yujibu ta'tila jami'al asbab domin kenan jefarwa addu'a da mazhabin sunnan yayi yana wajabtar da awofantar da dukkan sabubba ke domin ita addu'a sababi ne na samar da abin da yake mai kyau sababi ne na tunkuɗe bawa abin da ba shi da daɗi kenan idan har sun ɗauki wannan mazhabin cewa an jefar da addu'a ai ba ta da fa'ida to kenan wannan mazhabin nasu yana hukuntar da wofantar salubar turewa dukkan sabubba ma a kowane al'amari ai dukkan abu Allah ya sanya masa sababi ko abubuwa suna tafiya ne tare da sababi to shine mala yace wa yuqalu li ahadihim kenan sai a ce ma dayan su in kana shabu warwayu qad qaddara laka fala budda min wuqu'ihima akalta am aw lam ta'kul sai faɗa haka ke wato in kana shabu warwayu duk koshi ne kawai ba wuce zai ci amma a shabu koshi na abinci arwayu ƙoshi na kishirwa ƙoshi na ruwa to kenan sai a ce musu ƙoshin da mutum zai yi na abinci da abin sha in ya kasance an ƙaddara masa cewa ba makawa ƙoshi zai same shi na yunwa da ƙoshin kishirwa akalta aw lam ta'kul ko ka ci abinci ko baka ci abinci ba zai yiwu an kaddara maka zaka koshi to kuma sai ka ki cin abinci to ai cin abinci ba shi da fa'ida domin duk abin da Allah ya kaddara sai ran gini ran zane in ya kaddara ni mai zan koshi zan koshi in ya kaddara ba zan koshi ba zan koshi ba dan haka ba zan ci ba ba zan sha ba ai kaga sai a ce wannan yayi ya yi kawa-kawa ko? wa illam yuqaddira lam yaqa'a akalta aw lam ta'kul kenan sai a ce idan kuma ba kaddara maka koshi ba to koshi ba zai taba faruwa a gare ka ba akalta aw lam ta'kul ko ka ci abinci ba za ka koshi ba kuma ko baka ci ba ba za ka koshi ba tunda an riga an kaddara maka ai kaga wannan ba za a bi wannan mazhabin ba to wannan kwatancen ɗaya yake da wancan wanda ga zai zai ga cewa ya ce dan gini in Allah ya riga ya kaddara abu kuma me yasa an yi addu'a in duk abin da Allah ya rubuta naka ne zai same ka ko kuma a ce musu wa in kana alwaladu qad qaddara laka fala budda minhu wa ta'ata az-zawjata wal amata aw lam taqa sai ce masa in har Allah ya kaddara cewa zaka haihu zaka samu da an riga an kaddara maka to kenan babu makawa zaka san da ka taki matarka ko ku yangarka ko baka take su ba wa illam yaqdur lam yakun idan kuma har ko wa illam yuqdar lam yakun in har ba a kaddara ba to ba za su kasance ba don haka fala hajata ila tazawwuj wa tasarri sai a ce kenan babu bukata mutum ya je ya aure babu bukata ya yi sadaka ku yangar da mutum zai aje abin nan sadaka ake ce mata ko yana kusatar ta dan ya halatta to ita ce al'amatu lit tasarri kenan akwai al'amatu lil khidma akwai lit tasarri wa halumma jarra to haka nan sai ka kora misalai kaga ai wauta ne a ce ai in Allah ya kaddara zaka haihu zaka haihu kai aure ko baka yi aure ba in Allah ya kaddara zaka haihu zaka haihu ko da kai auren baka kula matar ba kawai za a ganta ta haihu ta haifa mata ai kaga sai a ce an yi wauta to don haka akwai sababi a cikin al'amura ita addu'a sababi ce Allah ya kaddara maka kaza zai same ka za ka samu kaza na alheri amma sai aka ta'allaka ya cewa in ka yi roƙi Ubangijinka. kaza za a tunkuɗe maka shi na musiba sai a ta'allaka maka in ka roƙi ubangijinka kariya shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kullun yana cikin roƙon ubangijinsa alheri yana roƙon ubangijinsa ya kare shi daga dukkan sharri na duniya da na lahira saboda me al-akhdh bil asbab to malai yace fa hal yaqulu hadha aqilun aw adami wancan misalin da aka buga za a san wani mai hankali kai za a san wani mutum ma wanda zai faɗi haka balil hayawanul bahimu mafturun ala mubasharatil asbab allati biha qiwamuhu wa hayatuhu sai hatta dabba al hayawanul bahim dabba dabba irin tamu ma ta gida bahimatul an'am ke kaga ita ce ma gayar wanda ba ta da wayo sosai bata kai dabbar jeji wayo ba to hatta ita mafturun an dora ta akan fitra ma'ana an dora ta akan tsari na ubangiji ala mubasharatul asbabi akan sai ta nemi hanyoyi da zai samar mata allati bi haqqi wa muhu wa hayatuhu wanda waɗannan sabubban da zai nema ta karkashin su ne zai iya tsayuwa da kansa kuma rayuwarsu ma ta ta'allaka shi ya saka dabba ta san inda za ta je ta samu abinci ta san inda za ta je ta samu abinci in ka kare ta za ta shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya buga mana misali yace law annakum tatawakkaluna ala allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayr taghdu khimasan wa taruhu bitana da za ku dogara ga Allah irin yadda ya kamata zuciyarku ta ta'allaka ga ubangijinku shine mai bayarwa shine mai hanawa to da Allah sai arzuta ku irin yadda yake arzuta tsuntsu ta gado khimasa tana yin sammako wajen fita makoshinta a ɗakale wata ruhu bitana sai ta juyo akalanta kuma da maraice tana ƙoshe to kaga cikin wannan hadisi an nuna al-akhdhu bil asbab ko ba nuna ba domin ba cewa aka ce ta zauna a shekarta ba cewa aka ce ta gadu tana yin sammako wajen fita al-ghudwatu kenan yin sammako da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku nemi taimakon Allah wajen yin sammako wajen neman abincin ku to kaga tana fita alama kenan al-akhdhu bil asbab ba zama ta yi ba amma idan ta fita kuma za ta je ta nemo duk inda abinci yake kuma za ta ci sai ta wani abu game da tsuntsu bai cika ajiye abinci a gidansa ba shi baya guzure ya taho da shi shekarsa in kaga tsuntsu ya taho da abinci sheka ƴaƴa yake da su zai kawo ƴaƴan amma in ba dan ƴaƴa ba shi ci yake bashi a inda yake dawo kawai ya kwance sa kuma in Allah da gobe ma ya san zai samu ko ba anan ba in ya fita kuma Allah ba zai hana shi ba zai samu kuma zai ci to kaga wannan shine malam yace ko da wato alhayawanul bahim mafturun ala mubasharatil asbab allati bi haqiwamuhu wa hayatuhu fal hayawanatu a aqal wa afhamu min haula'i kenan sai ya zamanto irin waɗannan dabbobi sun fi hankali sun fi fahimta akan masu irin waccan magana allazina hum kal an'ami waɗanda su ma kaman dabbobin suke bal hum adallu sabila kai sun fi dabba ma kwata domin ita dabba ta yi riko da sababi shi kuma ya kore addu'a ya ce ba sababi bane akwai masu wannan tunanin malin ce wata kayasa ba abuhum to amma sai aka samu wasu daga cikin masu irin wannan fahimta wai yanzu su sun faɗaka ne wato sun samu basira sun faɗaka ta kayasa shi ne aka ce alkayisu ko al'aƙil ke wata kayasa ba abuhun wasu daga ciki sai suka faɗaka wa ƙala sai ya ce al'ishtigalu bi du'a'i min babi ta'abbudil mahab nan kenan ibn al-qayyim kamar yana raddi ne ga malaman da suka tafi akan irin wannan tunani to wai suke cewa al-ishtigalu bid du'a'i mutum ya zan ya shagaltu da addu'a yana roƙon Allah wani abu min babu ta'abbudil mahab ɓangaren addu'a wato bautar Allah ne kawai tsantsan bauta ce, eh bauta ce kawai tsantsa, gaban kai tsalla ne bauta ce tsantsa, kai aikin hajji bauta ce tsantsa to kamar haka ne, ko azumi, shi ma bauta ce kawai tsantsa, yusibu Allahu alaihi da'i wanda Allah zai ba da lada ga wanda ya addu'a yanzu ya yi tsantsar bauta ce kawai kuma za a ba shi lada akan wannan bautar da ya yi min ghairi an yakuna lahu ta'sirun fil matlubi bi wajhin ma amma ba tare da cewa wai wannan addu'a tana da wani tasiri cikin abin da ake nema ta kowace hanya ba mun gane ko su yanzu wannan janibin su ba korewa addu'a suka yi ba a'a sun ce addu'a tana nan amma fa ita ba wai sababi ne da zai samar da abu ba yanzu duk wannan malai yana magana ne shin addu'a tana tunkuɗewa hukunci abin da aka hukunta kenan kama ana so amma isbatin haka kamar yadda muka ji bayani a baya akan hukunta maka kaza amma dalilin addu'a ubangiji ta'ala sai ya kauda maka wannan yanfa Allahu ma yasha'u wa yuthbitu wa indahu ummul kitab an yi bayani cikakke ba sai mu sake nanatawa ba to malam yace wala farqa inda hadha almutakayis bayna ad-du'a'i wa bayna al-imsaki anhu bil qalbi wal lisani kenan sai zaman to babu bambanci a wajen wai wannan fadakaccen wai hakan shi ya fadaka ne mai hankali ne to sai zaman to kenan shi a wajensa ba bambanci tsakanin kayi addu'a da kuma tsakanin ka kame daga addu'a ko da a zuciyarka ko da a harcenka ba bambanci ko kai addu'a ko kar kai addu'a fi ta'asiru fi husulil matlubi wajen tasirin da zai yi ga neman ga samun abin da ake nema mana ko kai addu'a ko kar kai addu'a ba shi da tasiri wajen samar maka da abin da kake nema kawai ya ɗauki addu'a ne a matsayin bauta ce kawai bauta ce tsantsar bauta wanda in ka yi dai za ka sallada a kanta alhali ba haka abin yake ba to don haka shi a wajensa babu bambanci ko kai addu'a ko kar kai addu'a da tasirin da zai wajen samar da abin da ake nema wa iqtibati du'a'i indahum bihi kartibati kartibati as-sukut don haka su a wajensu amfanin addu'a tamfarar da addu'a za ta yi su a wajensu tasirin da za ta yi kamar tasirin kai shiru ne kawai don haka yadda shiru ba shi da wani tasiri to haka nan addu'ar ma ba ta da wani tasiri wajen samar da abin da ake nema wala farka ba bambanci to ga bangare na uku malam ce wa qalat ta'ifatun ukhra akyasu min haula to wani bangaren da su kuma suka fi wannan kaifin basira sai suke cewa bal du'a alamatun mujarwadatun نصبح الله سبحانه وتعالى أمارة على قضاء الحاجة شوى ita addu'a wata alama ce kawai, mujarwada, ba karka, daɗa karka rage, alama ce kawai, nasaba Allah subhanahu wa ta'ala wanda Allah maɗaukaki ya sanya ta amaratan ta zamanto dalili ne, alama ce, ala ƙaba'il haja da amara da alama duk ma'anarsu ɗaya. amaratan ala qada'il haja ya sanya ta alama ce kawai wato ta biyan bukata wa mata waffaqa Allahu al-abda lid-du'a'i kenan duk lokacin da Allah ta'ala ya datar da bawa yayi addu'a ya datar da shi ga addu'a kana zalika alamatun lahu kana zalika alamatan lahu amaratan ala anna hajatahu qad qubiyat wato duk lokacin da Allah ta'ala ya datar da bawa ya yi addu'a. To wannan ita addu'ar ta zama alama ce kawai da take nuna masa cewa buƙatarsa an biya masa ita. Allah sa dai an gane bayani. Wato shi yanzu ya ɗauki addu'a ne a matsayin alama ce da za ka iya ganewa cewa buƙatarka ta biya ko ba ta biya ba. wanda Allah ya datar da shi ya addu'a to alamarsa ta biya ana nuna masa cewa alamarsa ta biya amma ba wai addu'a ce ta yi tasiri ba kawai alama ce mujarradin alama ce da ake nuna masa cewa bukata ta biya wa hadha kama idza ra'aita ghayman aswad baridan fi zaman shita wannan kenan sai ya zama kamar idan har kaga girgije ne bakin girgije kuma wanda yake katsowa iska mai sanyi fi zamanin shata wato a lokacin bazara lokacin bazara sai ka ga hadiri baki irin kuma sai iska tana katsowa mai sanyi kuma ga shi ma yana tasowa alamar mai kenan alamar ruwan sama alamar ruwan sama don haka sai yake ambata cewa su waɗannan ɓangaren suke ambata cewa ita addu'a mujarradin alama ce kawai cewa buƙatar bawa ta biya amma ba ta da tasiri wajen samar wa mutum abin da yake nema imma na amfani ko kuma tun kuɗe masa abin da baya so fa inna zalika dalilun wa alamatun ala annahu yumtiru in kaga bakin hadiri kuma iska mai sanyi tana bugowa yana dagowa to wannan dalili ne alama ce da take nuna cewa wannan hadirin zai zubar da ruwa da ikon Allah kalu har ma suke cewa wa hakaza hukumu ta'ati ma'a thawabi haka nan ne ma hukuncin da'a game da lada yake wato wanda Allah ta'ala ya sanya zai samu lada to shine ake datar da shi sai ya da'a والكفر والمعاصي مع العقاب haka nan ne wanda kuma aka kaddara cewa za a masa horo to shi kuma sai kaga an sanya shi yayi kafirci kuma yayi sabo alama ce da take nuna cewa zai sami horo sai kai kamar magana ce ta gaskiya ko to amma kuma ana korewa tasirin addu'a kamar yadda waɗannan suke hiya amaratul mahaba li wuqu'i thawabi wal iqab wato alama ce kawai tsantsanta da yake nuna cewa a dalilin da'a za a samu lada a dalilin kafirci da sako kuma za a samu horo na ubangiji la annaha asbabul lahu ba wai cewa da'an nan da da kafirci da sakon nan sabubba ne na samun lada da kuma zunubi da'a ai ita ma ba kawai mujarradu alamatin ba ne sababi ne na samun lada ko ba sababi ne na samun lada ba Allah ta'ala ce fa ni'ma ajrul amili ma da lada lada sakamako na masu me na masu aiki masu da'a to don haka ashe kenan da'a sababi ne da yake samar da lada kafirci da sako sababi ne da yake samar da me zunubi haka al'amura Allah ya ta'allaka su da sabubba ana so ka bibiyi sababi don samun kaza in an ce kaza sababi ne Allah ya ambaci kaza a matsayin sababi ne na samun lada na samun yardarsa na samun aljanna to don haka bawa sai ku wannan sababin nan ya samu lada ya samu aljanna kuma in yi bin bi izinin Allah zai samu in aka ce kaza sababi ne da zai kai mutum zuwa ga fushin Allah da azaba to kaga mutum sai ya noki ba zai bi wannan din ba saboda tabbas idan ya bi tunda Allah ya ambata to sababi ne da zai kai shi zuwa ga samun fushin Allah zai kai shi zuwa ga azabar Allah to haka ne ita ma addu'a take sababi ce da take kaiwa bawa zuwa ga samun abin da yake nema wa hakaza indahum al-kasru ma al-inkisar to su wai a wajen su kamar yadda suka kawo kwatancin addu'an nan to haka nan ne suka ɗauki karyawa da karaya in an ɓalla abu da karyewarsa wal harqu ma al ihraq ƙonawa da kuma ƙonuwa wal izhaq ma al qatl fitar rai shine izhaq ana makarkitan nan na mutuwa ma al qatl tare da kisa yanzu idan aka kama hannun mutum aka karya ko aka kwaɗa masa abu a hannunsa ai alkasarun kenan hannun zai iya karewa in kisar ɗin sannan idan aka zo aka cinna wuta ai wuta za ta tashi ko idan aka sanya mutum a jikin wutar ai zai samu konewa ko wannan bai zama sababin wannan ba ya zama sababin wannan ba wai kawai mujarradin alama ba ne ba mujarradin alama ba ne sababi ne na samar da kaza in aka sara wa mutum takobi a wuya ai sababi ne na kisa ko kuma sai faɗi yana makyarkyata to sai a ce babu ala wannan ba shi sababa wannan ba a wannan dukan da aka masa ya takobi a wuya aka yanka wuyansa shi ya sababa masa wannan mutuwa ba wai alama ba ce kawai to yace laysa shay'un min zalika sababan albatta wai su a wajensu duka waɗannan bai taɓa zamantowa sababi ba wala irtibata bainahu wa baina ma yatarattabu alayhi kuma babu alaka a tsakanin wannan abin da kuma tsakanin abin da ya ginu a kayan nasa illa mujarrad al-iqtiran al-adi face kawai ba mayya da aka samu na abin da aka saba yau da gobe shine al'adi an saba kawai in an sari wuyan mutum za a ga kuma ya faɗi ya mutu kawai shi ne amma ba wai saran nasa shi ne sababin mutuwar tasa ba ai kaga wannan tanakubi ne shi ya saka a baya ma ya ce akwai tanakubi a cikin maganar tasu latta asiru sababi wai wannan ba shi da wani tasiri a matsayinsa na sababi ai bahaushe ma ya ce a irin nasa sikiran ya ce ba a san inda dai yake ba haka ne ko sai ce amma a guji yanka wuya shi bai saba ga ana yanka wuya kuma a ci gaba da rayuwa ba to kaga na wajen yanka wuya zai zama sababi ne na me sababi ne na mutuwa sababi ne na mutuwa an kama hannun mutum sai aka balla kuma sai aka ce ya kare wannan ballawan ba shi ya sababa kare ba shi ya sababa kare ba za a jingina abin kawai zuwa ga kaddara ba ai dukkan abubuwa da Allah ya kaddara ya ta'allaka mu saboda to don haka malai yace wa khalafu bi zalika al-hassa wal aqla a dalilin wannan tunanin nasu da wannan matafiyar da suka tafi sai suka saba ma abin da ake gani yau da gobe wal'akala suka saba ma wato hankali alhassa shi ma yana nufin wato fahimta ne wa khalafu bi zalika alhassa kenan sai suka saba ma fahimta fahimta salima wal aqla suka saba ma hankali eh falamma ahassa isa minhum al kufra wal shar'a wal fitra suka saba ma shari'a suka saba ma tsarin ma da Allah ta'ala ya halitti mutane a kayansa wa sa'ira dawa'ifi al-uqala kai duk hanyoyin masu hankali ma baki ɗaya sun saba musu in dai har suka ce wannan ba shine yake sabbaba kaza ba bal abhaqu alaihim al-uqala malai ce kai masu hankali ma in sun ji sun faɗi irin wannan suka musu dariya don haka wannan dai kamar yana inkari ne yana raddi a kayan wannan tambayar da waɗansu suke yi kuma har sai suka gina an sama a kayanta shin abin da mutum ya roƙa ya faru ko ya roƙa kada ya faru idan har an riga an ƙaddara ba makawa abin sai ya faru ko ba waye addu'arsa ko karye addu'a in kuma ba a ƙaddara ba ba zai faru ba ko ba waye addu'a ko ba wa kada ya addu'a wasu sai suka ce e shi ne suka rabu kashi uku kamar yadda malam ya kawo bayani insha Allah za mu ji bayanin da zai yi a darasin mu na gaba a inda ya fara ya cewa wasawabu abin da yake shine daidai a kayan wannan mas'ala zai yi bayani gurgudan abin da Allah subhanahu wata'ala ya nufe shi da rubutawa Allah ubangiji ya datar da mu zuwa ga abin da yake shine daidai abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada a kai wanda kuma muka kuskure muna roƙon Allah ya kai mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum